الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لاربا 29 ga watan Rajab hijira tana da shida. wanda ya dace da ainihin ishirin da tara ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyar za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabu almasalik ina za mu tashi wajaza to wajaza ta hari fi ma yuzanu idan baka manta ba muka ce idan aka zo canjin abu jinsi ɗaya dole sai masalan bimisinin to masalan bimisinin ɗin nan ta ya za a yi a gane ya ce ya danganta da abin idan abin irin abin da ake sa wa mudu ne wannan na koma muraji'an karatun baya kaɗan inda yake cewa wato tabarul mumasalatu bil kaili fi ma yukalu wal wazni fi ma yuzanu wa bitari fi ma fi gairi ma ko ana ainihin lura da tamkaceceniya ɗin da ainihin mudu ne cikin abin da ake aunawa yanzu misali shinkafa da shinkafa ko gero da gero ko dawa da dawa za ku yi canji abin da ya shafi kwayan da ake aunawa idan an zo canji ɗin kawai mudu za a ɗauko a auna ina mudun da aka auna wancan ɗin kwano ashirin gashi sai a auna wannan ma kwano ashirin sai ku canza yawwa wannan da shi ake lura tun da shi ake auna wannan abin idan kuma abin da ake auna nauyi ne kaman gol da gol ne ko azurfa da azurfa ko ma me inda abin da da nauyi ake auna shi in an zo za a yi canji nauyin kawai za a auna ba ruwanmu da kwantitin ba ruwanmu da yawan in dai nauyin ya zo ɗaya shi ke mun gani sannan wabi tari fi gairi ma da kirdado ne fi gairi ma cikin wani su abin da ba da mudu ake auna shi ba ba kuma da kilo ake auna shi ba sai mu ce to za a kira dadu za a estimate ne a duba in an ga a zuba wannan a zuba wannan in wannan ya fi yawa a nan ni ba a kara wannan har sai ainihin ya daidaita yawwa shine ya ce to kaga wannan shine asali ba sai ya ce wajazar tahari fi ma yuzan abin da ake aunawa da nauyi din ya halatta in an zo raba shi din a raba shi da tahari a raba shi da wannan kirdalon ba tare da an daura an auna nauyin shi ba yauwa kawai a saka wannan a saka wannan ido ba mu duba ma ya san kima ana dubawa wanne bin wannan ne a dan kara mar wannan ya ragu a rage da haka har a gane daidaito din amma fa fa in ta'azzara idan wannan kirdadon yau ya ta saboda yawan abin to muniya an hana canjin nakan yana diyawa nashin ma yana diyawa yadda idan aka ce a tsaya a yi estimate din a yi kirdadon kirdadon ba zai yiwu ba saboda yawan abin to yanzu ba zai a canza wannan da wannan ba dole ko a raba ko a lage ko a san yadda za a yi dai yadda za a yi gano kirzarin shi wa fasal al manhiyu anhu kaman ka tambaya to wayanda kace ya baci ya baci abu kaza bacicce ne a ciniki idan aka yi yaya yace fasada ai duk abin da ba ingantacce ba a shari'a in aka ce ma abu kaza shari'a ta hana to in an yi ma ɓatacce ne saboda alma'adumu shari'an kalma'adumu hisa illa li dalilin sai dai in shari'an ta hana amma an samu wani dalili wanda ya nuna cewa ya inganta to ne shikenan ingantacce ne yanzu misali kawan kumburhansa kumburhantsa shari'a ta hana mutum yayi algush a ainihin dabba yayi dabaran da hantsan ta zai kumbura amma kuma ya zo a nasi duk wanda aka siyarwa kumburhantsa idan bai yadda ba ya miyar da kwanan hatsi ko kaga in ya yarda ciniki yayi to in ba irin wannan ba duk wanda aka ce an hana ko an yi cinikin ma batacce ne kamar me yace kalgi shi kamar mutumin da ya algush a ciniki to wannan yin algush din ya bata cinikin wawwa menene algush yace shine izharu jawdati ma laysa bi jayyidin bayyanar da can abin da ba kyakkyawa ba wannan abin ba original bane jabu ne sai ka siyar a matsayin original ka siyar a matsayin cewa mai kyau ne ko kai yan dabaru ko ka je ka masa fenti ko kai wani abu ne ka nuna cewa mai kyau ne ka siyar a shi mara kyau ne to yanzu wannan bataccen ciniki ne aw kallu shay'in bi ghairihi ko kuma hada wani abu da wani shi yanzu misali an zo ana neman madara ne na shanu kana da kwalba uku kawai sai ka ɗebo kwalba ɗaya na ruwa ka bulbula a cikin garwara ka mai da shi kwalba hudu to shi ma yanzu wannan shari'a ta na kuma ɓatacce ne au biradi in duk wannan yana nuna ma hanyoyi na algush fa man gashana fa laysa minna dinnan menene algush ayin ka lura a hadisin manzo Allah hannu ya sa ya ji ganshi a ƙasan to karka ce iya a zuba ruwa shine algush wa'annan duka algush ne au biradi'in ko kuma mutum khal'u shay'in biradi'in kenan ko khal'u jayyidin biradi'in mutum yana da mai kyau yana da mara kyau sai ya ɗauko mara kyau ya gauraya shi a cikin mai kyau to shi ma wannan algushi waka hayawanin sai dai malamai suka ce wannan din sai dai in zaka sai da shi a matsayin mara kyau yanzu misali kana da kayan nan wannan mara kyau ne wannan mai kyau ne mai tsada da mai arha me arhan ya ko me tsadan ya kusa karewa kaɗan ne sai ka ce kai bari a zuba kawai a sai da shi a mara kyau ɗin to ka ga yanzu wannan a mara kyan ka sai da shi amma ka ɗauko mara kyau ka gauraya da mai kyau saboda mai kyan ya tare shi ka sai da shi a matsayin mai kyau wannan algushi ne wa ka hayawanin kaman to kaga wannan ba wai algushi yake nuna ba ba nan kuma zai koma wajen kaman musa bana yace wa ka hayawanin kaman ka siyar da layayyar dabba mutlakan sake ba kayyadewa kowace irin dabba ce ka sai da ita bilami jinsihi da nama na irin jinsin wannan dabba ka san canjin nama da nama in dai jinsi ɗaya ne dole sai masalan bimisilin to yau kuma wannan rayayye ne kamar yanzu kana da rago wannan yana da cinyansa sai wai ku canje ragon rayayye cinyansa nama sai mu ce me zai tabbatar mana da cewa ragon nan an yanka an fede an auna nauyin shi bai wuce cinyansa nan ba ko ya kasa ko daidai ne kaga ba za a yi ganewa ba saboda haka wannan ciniki bai halatta ba in kana so sai dai a yanka rayayyen a fede shi a ɗauko naman a ɗauko na cinyansa sai a gwada idan sun zo daidai sai ku canji in ɗaya fi ɗaya a rage. Eh? Eh, a ai kirdadon ba da kuɗi ake yi ba ai, da ainihin nauyin abin ake yi, sannan kuma kirdadon wannan yana da rai, wannan kuma mai wannan kuma an riga an yanka, ta ya za a ke kirdadon shi. Duk kirdadon za ta ai ba a riga an yanka an feɗe ka ga naman ba. saboda haka kwata-kwata ba zai yi ai da rayayye da kuma nama ba in dai na irin jinsi na irin jinsin shi ne eh akwai mafhumi mana idan bilami gairi ne yana zuwa gaba yawa in jinsi ya bambanta ai ba zancen ainihin masalan bilisin zai zai zuwa gaba yawa mafhumi in ba bilami jinsi bane hukuncin zai canza kaji lamu jinsi din ma yace in lam yudbar idan ba a dafa ba ayin ba kuma ta ba a baya mun yi maganar dafaffe da ɗanye za a iya tafaduli to shi ma nan naman an riga an dafa wannan dabban kuma rayayye ne sai mu ce to kaga yanzu wannan ba nama da nama bane wannan kawai da dafaffen abinci ne da kuma ainihin nama za a iya canji au bi ma la ta dulu haya to kaga nan ya ce in lam yudbak bai kawo sharadin sai an sa kayan yaji da kayan kanshi ba amma yanzu da naman ne ɗanye da kuma dafaffen nama za mu ce shi kuma sai an samar kayan ƙanshin da zai zama miyar da za a ci ko zai zama abincin da za a ci amma da kuwa kawai ba zai aiki ba wannan ɗanyen nama ne wannan kuma nama ne an tafasa shi to ba zai yi canji a tsakani ba ba zai yi ba amma an sa kayan yaji ya zama abinci to ya fita a saurin ɗanyen nama za a iya canji to amma nan kuma rayayyen dabba da nama wannan kawai ko silala shi aka yi ai ya riga ya nisanci ainihin wannan rayayya shi ko wannan ɗanye ne amma ba raye ba wannan kuma ainihin ɗanye ne don an sulala shi har yanzu ba su yi nisa a juna yadda za su rabu ba shi ne bambanci aubi ma la ta ɗulu hayatuhu ko kuma a yi canjin dabba da ainihin dabban da rayuwan shi ba zai tsayi ba kamar dabbar da kamar yanzu misali tsuntsun ruwa ai kaga ana ciro shi rayuwar shi ba zai tsaye ba to ai canji da ainihin rayuwa na irin jinsin shi bai halatta ba saboda shi ma ana ainihin hukunta shi a matsayin nama ne kawai duk abin da rayuwar shi ba zai nisa ba kawai da shi da ainihin nama duk ɗaya hukuncin su aula man fa'ata fihi illa lam ko kuma dabban da gashi rayayyen ne amma ba shi da wani amfani in ba naman ba kamar yanzu misali dandakakken bunsuru ai gashi yana yawo amma bai da wani amfani ayin ba na ba tunda ba zai barbara a samu ainihin wani ya'ya ko wani abu ba to shi ma ba zai yi ai canjin bunsuru da da kakke da kuma ainihin bunsuru wanda yake rayayye yake yawon shi yake barbara ba saboda me saboda shi wannan din da shi da danyen nama duk ɗaya ne an dake shi ne dama dan naman yayi kyau ba shi da wani amfani illa nama shine ma la manfa'ata fihi illa Allah ah auqallat ko kuma amfanin nashi zaka yi canza wani mara Abdullahi ka sauke wannan ka kunna wancan ka hauna hmm eh kawai akwai matsala eh suna yi to yace a bashi ragon shi wannan kiwo yake zuwa yi to ka gani eh shikenan ai kawai kunna can yi kawai sai ya karɓi ragon ya ba da cinyan to ka ga bai halatta ba ƙwarai kuwa a nan kawai wannan su yi cin za a kunna wannan wannan na jikin imbatan nan wannan ga nan tana ba yawwa kunna shi kawai shikenan mun gane ba au au qallat ko kuma yana da amfanin amma amfanin ya karanta kamar me kasasi da'anin kamar dandakakken rago kaga dandakakken akuya shi ba wani amfani illa nama dandakakken rago kuma akwai amfanin amma kaɗan misali ai gashi zai fito ko a iya askewa ai amfani da sufin amma wannan ai amfanin kankani ne to duk irin wannan ba zai yi ka canza shi da rayayye na irin jinsin shi ba kamar wannan ragon take ne wannan ragon kuma ba a dake shi ba yana barbara ba zai kai canji tsakanin su ba saboda canji tsakanin su zai zamo canjin rayayye da ainihin nama na irin jinsi shi sai ya ce wannan ukun ma la ta dulu hayatu din nan da ma la manfaatu fi illa lam din nan da kallal manfaatu din nan me yasa yace li taqdiri halahaman saboda ana kaddara su a matsayin nama ne kawai duk wanda ka ya ya danda iya bunsurin shi tunanin shi naman shi yayi kyau ne ka yanzu wannan bunsurin sunan shi nama fala ta juzu bi da amin saboda haka kenan ashe wannan ɗaya daga cikin ukun nan wanda muka kaddara nama ne bai halatta a yi canje shi da wani nau'in abincin da ajalin zuwa wani ajali ba tunda akwai sharaɗi na cewa bai halatta a yi canjin abinci da abinci ba sai yadan biyadin to yanzu gashi nan kana da ainihin bundawa wannan ya zo da cinyansa ba zai yi ku yi canji ba dole sai hannu da hannu hakanan wannan yana da dandakakken bunsuru wannan yana da ainihin dawa ba zai ku canji ba sai hannu da hannu kaga mafumi fa da a ce bunsurun nan ba dan dake shi ba yana barbara ne yana zaman kaman ainihin acid ne zai yi ku canji din da jinkiri saboda shi bunsurun nan ba abinci bane shi kuma wannan abinci ne duk zai zo a gaba ka haiwanin min gairi jinsiha mun gane kamar ainihin rayayye min geri jinsiya daga wanda ba jinsin shi ba to shi ma ba zai kai canjin wannan rayayyen da ba jinsin shi ba da ainihin abinci kai canjin shi da abinci ko kai canjin shi da nama da jinkiri ba zai yi ba saboda abinci da abinci ne dole sai an samu yadan biye ne wajaza ma yuradu lil qinyati to kaji ya halatta ai canjin duk ainihin dabban da ake nufin shi lilkin yati domin kadara bi mislihi da kwatankwacin shi wannan ba matsala rago da rago ne aku bunsuru da bunsuru ne sa da sa ko sa da raƙumi ai kowanne a matsayin shi na ba dandakakke ba yana garke ai ba a kaddara shi a nama me shi ma baya ganin shi a nama kawai yana ganin shi a matsayin kadara ne to tunda kadara da kadara ya halatta ya canji tsakani babu zancen masalan bimisili ya halatta wannan a matsayin kadara suke ya halatta a canza shi bimisilihi da kwatankwacin shi balle in ba ma ainihin kwatankwacin shi bane kam jinsi ya saba wannan dama ya halatta sannan wabi da'amin shi ma irabilil qinyati din nan kaman ainihin dabban da ba dake shi ba yake yawo yana barbara ana samun amfani kaga shi kaman matsayin kadara yake ko to ya halatta ka canza shi bi amin da abinci mutlakan sake ba kaidewa ko ba ya dambiye din ba kana da buhun dawa yana da ainihin rago za ka iya cewa akwai rago na da za a kawo min mai sifa kaza mai sifa kaza amma ragon sai sati za a kawo ina so ka canza min da buhun dawa in ya ba baka buhun dawa lokacin da aka ragon ka bashi saboda me saboda wannan rago ai ba dan da ke shi ba balle a ce ai nama ne kadai abin nufi a jikin shi zai yi ai kiwon shi zai yi nan gaba ma ya haifafa da sauransu aha shine wabi danin mutlaqan sai misali yace kabbaqratin bi ba'irin kaman ka canza ainihin saniya da ainihin raƙumi duk ya halatta to wannan kenan wa kalmu zabanati duk wanne yana tashbihin ainihin duk abin da shari'a ta hana to in an yi ma ɓatacce ne to ya yi tashbihi wajen ainihin algush ya yi tashbihi wajen muzabana ya ce wa kalme yawa wa kal muzabanati kaman in an yi muzabana a ciniki muzabana da wasu suna cewa cici juna abin da kuka yi kai kana ganin ka haushi shi ma yana gani ya hauka to yana ake cewa cici juna kai kana kaci shi ma yana ganin ya cinye ka ba a cace ba ana cewa wani ya cinye cacar ba to duk in an samu wannan muzabanin shari'a sai ta hana ko da fa abin da ya halatta a yi ainihin fifikon ne tun da ne kowa a zuciyar shi da yana ganin na wannan din ya fi na da yana ganin nashi ya fi na wancan ba zai yarda da abin ba sai shari'a ta hana wai ya bai majhulin bi ma'lumin shine siyar da abin da yake majhuli da ma'lum wannan abin an san shi wannan ba san shi ba sai kai ciniki ka siyar mar haramun ne yanzu misali wani kaya ne an aiko mar ragilan shi daga Saudiya shi ma bai san me a ciki ba sai ka ce to ni wannan dilan kan mu yi ciniki mana sai ya ce nawa ka siya ka ce zan baka dubu ɗari biyu sai ya ce ya yarda kaga an san dubu ɗari biyu ba san abin da yake cikin dila ba kaga majhulin bi ma'lumin bi halatta ba aw bi majhulin ko ko majhuli da majhuli min jinsihi ko daga irin jinsin shi ne amma wannan majhuli wannan majhuli bai halatta ba ga gerenka a cikin lambu shi ma ga nashi a tare sai ku ce ku canjan geren shi na lambun nan da wannan geren naka na tare kaga ba a san yawan naka ba a san yawan nashi ba bai halatta ba majhulin bi majhulin kenan fitani a abinci wa gairi da wani abinci gaba daya in dai majhuli da majhuli ne ko majhuli da malumi wannan ko abinci ne ko ba abinci bane bai halatta ba kamar me yace kalkudi ne kamar auduga da auduga kana da tararen auduga yana da tararen auduga ba san yawan nashi ba ba san yawan naka bai halatta ku canje ba duk da kaga ba ribawi bane wal hadidi haka nan karfe da karfe kana da karafuna kamar na ajakuta shi ma yana da karafuna na ajakuta sai kawai aka zo ka ce to yanzu abin da za a yi kai ba kana neman karafuna na ainihin bodin mashin ba kai kuma kana neman kawai mu yi canji ba tare da an auna ba mu ce bi halatta ba saboda kowa yana ganin kamar ya hau dan uwan shi wan taqala da'amu bima marra to shi bangaren abinci da abinci da muka hana muka ce sai masalan bi mislin yadan biyadin to abinci yana cirata ne daga ainihin jinsin shi bima marra da abin da ya wuce in kun lura a baya muka ce idan an dafa abinci an samar kayan yaji to ya cira ta daga ainihin jinsin shi zai yi a ainihin tafadili a tsakani haka ne wa gairihu wani abinci kuma kaga abinci yana cira ta da dafawa ko kuma da samar kayan yaji ko a busar da shi in nama ne a samar kayan yaji da sauransu ba shine bimamarra wa gairihu abin da ba abinci ba fa idan ainihin yana da jinsi to wannan ainihin misulin nashi yana cirata bisan atin mu'tabaratin da san'antawa abun lura kamar yanzu wannan dunkulen tagulla ne ko dunkulen karfe ne to yana cirata daga jinsin shi idan aka ce wannan an kera shi wannan kuma yana nan a tushen shi yadda yake to a nan ne za mu ce ko kun yi tafadili ba matsala saboda ya fita ainihin jinsin shi fa yajuzu bai'un nahasi kaga kenan ya halatta a sai da dunkulallen tagulla bil awani da kore minhu daga tagulla din ko da nauyin su bai zo ɗaya ba wannan an riga an kera shi ya zama kwanan tagulla wannan kuma dunkulen tagullan ne zaka bayar a baka kwanan nan sai mu ce tunda ba gol bane ba azurfa bane wani nau'in abu ne daban sannan kuma wannan an san an tashi wannan ba san an tashi ba ya halatta ku yi canje ba komai ko da ɗaya ya fi ɗaya kenan. ana yi kwarai ka kai karyayyun tukunya sai a ɗauki mai kyau guda ɗaya baka ba ta ga yanzu wannan karyayyu ai suna cikin hukuncin dunkulalle tun da narka shi za a yi shi kuma wannan gashi an riga an kera shi to wannan za ku iya yin canje ba matsala tunda sana'a ya cirar da shi daga ainihin tushen shi. Labin fulusi ya ce amma banda ainihin dunkulallen tagulla da kuma karfen kuɗi wannan ba zai yi ba in dai karfen kuɗin ba a kirga shi an san adadin shi ba tunda ya karfen kuɗi kawai yayyankawa kai ba wai an narka shi an san an tashi bane illa an yi ulama adaduha sai dai in an san adadin karfen kuɗin wa wazanuhu an san nauyin ainihin tagullan tunda karfen kuɗin da tagullan aka yi an san nauyin tagullan an san adadin karfen kuɗin to anan tunda ka ga ma'alumin bi ma'alumin ne ya halatta babu musabana a ciki fa yajuzu in an san adadin karfen kuɗin an san nauyin wannan ainihin karfen tagulla din fa yajuzu sai halatta ka aniyatin kaman inda ƙwarya na ainihin tagulla yake halatta bi fulusin da kuma ainihin fulus na ƙarfen kuɗi ulima wanda aka san nauyin tagulla ɗin sannan aka san adadin yawan wannan kuɗi. Wajaza. Alhamdulillah.